الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau za mu tashi da rasu na shida a cikin karatun mu a cikin sahih muslim har yanzu muna cikin muqaddima har yanzu muna cikin muqaddima gina sai mun ƙara wajen darasi biyu kafin mu ƙara muqaddima insha Allah yau 20 ga watan Rajab hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1436 ranar ta yi daidai da tara ga watan biyar shekara ta 2015 ta miladiya za mu tashi koma daga haddasa abdullahi bin abdurrahman dari asar guda ɗaya na wancan makon daga nan za mu tashi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الداري صاحب السنن wanda muke magana
أخبرنا زكريا بن عبيد na'am قال قال لي أبو إسحاق الخزاعي اكتب عن بقية ما روى عن المعروف ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروف ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم yace qala li zakariya ibn adi yace qala li abu ishaq abu ishaq al-fazari ibrahim ibn muhammad al-fazari imam jalil mujma'un ala jalalatihi wa taqaddumihi fil ilmi wa fadilatihi ya kasance ma'abucin sunna da ilimin hadisi da jihadi yana mura yana ribat a misisa kudai ibn iyad yake cewa nakan so in je misisa ba dan na je ne jihadi ba dan kawai na ga abu ishaq a shi ne wanda da harunan rashid aka zo masa da wani zindiki zai kashe shi zindikin ya ce aina an ta min alfi hadithin wa ba'atu ma da za ka yi da hadithai dubu na sanya su din na karya ana ta hali ana ta yada su ya ce aina an ta ya abduwallah min abi ishaq al-fazari wa ibn mubarak yankhilaniha harfan harfan da kai kuma idan kake makiyin Allah daga abu ishaq al-fazari da ibn mubarak za su tattace za su wato tankade su harfi harfi wato su fitar da wanda su na ƙarya su watsar da shi shi ne yake cewa uktub an baqiya ka yi riwayar hadisi daga baqiya in ka malamin hadisi ya ce uktub an fulan ma'ana irwi an ka yi riwaya daga baqiya ma rawa anil ma'rufin abinda ya ruwaito daga al ma'rufin wato masu riwaya sanannu wala taktub anhu ma rawa an ghayril ma'rufin kada ka yi riwaya daga wajensa abinda ya ruwaito daga waɗanda ba sanannu ba domin shi baqiya yana tadlis tadlis din kuma mummunan tadlis tadlis tadlisul wato tadlisul asma kamar da zamu gani nan gaba saboda haka idan ya idan ka ga ya ya faɗi wani mutum baka gane waye sunansa ba to ka tabbatar ya koye raunin sa saboda haka maganin sa kawai idan wanda duk ya ambata a cikin isnadi wanda yake ba sananne bane kawai kada ka rawaito hadisi ba ga wannan nau'i ne na jarh wa ta'dil amma ma rawa anil ma'rufin wannan ka karba saboda shi baqiya yana daga cikin wato masu riwaya da yawa a sham a kasar sham yana daga cikin wanda suke riwaya a kasar sham hadisan mutanen sham yana wajensa a baya kasance yana da wannan illar yana tadlisi nau'i biyu tadlisu taswiya da tadlisul asma tadlisu taswiya kusan asalin tadlis shine malami ya yi riwayar hadisi daga rawi wanda yake ba shi da wanda yake mai rauni ne amma shi kuma wannan malamin nasa da yake mai rauni ya yi riwaya daga malaminsa wanda yake amintacce ne to mai tadlisi idan ya zo sai ya fadar da wannan rawin wanda yake mai rauni sai ya ce kamar ya ruwaito daga wancan malamin malamin nasa amma ba zai kawo sigar da za ta bayyana cewa makareci ba ne ba zai ce sami'tu ko haddasa na ba an gane sai dai ce an fulani daga wani ko kuma ya ce kala fulani wane ya ce kaga in ya faɗa ka aibe ƙarya ba an ruwaito daga ya koyi ya yi koyi ne shi zaki cewa at-tadlisu akul kabi wannan shine wannan shine tadlisul isnad nau'i na biyu shine tadlisu taswiya tadlisu taswiya shi ya ruwaito daga malaminsa wanda ba shi shikali wajen riwayar malaminsa amma malaminsa ya ruwaito daga wani rawi da'ifi daga wani rawi wanda yake amintacce to wancan da'ifin wanda yake malamin malaminsa ne ba nasa malamin ba sai ya fadar da shi daga isnadi to a malamin hadisi in zo za ga wannan isnadin akwai wannan illa bari ya fadar da shi sai ya yi masa tasbiya wato ya miƙar da isnadin sai a ganshi kamar lafiyayye to kaga wannan shi ne take cewa shi ya fi muni domin sharaɗin mai irin wannan tadlifi sharaɗin mai tadlifi na farko kun ga idan a cikin riwayarsa ya ce sami'tu ko haddasana kun ga bai tadlifi ba ko bai tadlifi ba nan amma in ya ce an ko ƙala to ba za a karɓa ba saboda yiwuwar ya yi tadlifi to amma mai tadlifi taswiya ko ya ce haddasana sai an duba daga kansa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin isnadin sai duk ko ina an ce haddasa domin zai iya yiwuwa malamin malamin sa daga shi yasa malamin nasa bai tadlisi bane amma sai ya mai da shi mai tadlisi sai ya fadar da sunan da'ifi sai ya kawo sigar an da take nuna kan cewa malamin sa daga wajen amintacce shi ma yayi hadisi an bayyana saboda haka shi tadlisu tasbiya ba a karban hadisi mai tadlisu tasbiya sai idan ya ce haddasana a dukkan ko'ina kowane gaba ta isnadin sai ya ce haddasana ko sami shi ne tadlisu tasbiya to bakiya yana yin wani na uku kuma na biyu da yake yi shi ne tadlisu wato tadlisu asma akan ce masa kuma tadlisu shiyo za ku ga bayanin sa a cikin asar da zai na ibnu mubarak wato rawi da aka san shi da suna shahararre sai kawai sai ya bashi sai ya bashi alkunya sai ya ambace shi da suna wanda yake bai shahara ba kamar yadda afiyatul aufi yake yi yana riwaya daga muhammad ibn sa'id al-maslu wanda matruk ne an ana zan goma sama da sandaka amma sai ya kira shi abu sa'id kuma yana riwaya daga abu sa'id al-khudri kaga wannan sai dauka abu sa'id dinnan al-khudri ne dan kuwa muhammad ibn sa'id al-maslum wani ce ka su shi wato mutum ya bama wani rawi da ya shahara da sunansa sai ya koya sunan ya faɗi kunya ko kuma ya shahara da alkunya sai ya koya kunyar ya faɗi sunan domin dai kar a gane shi ya ɓadda sawo wanda duk a ya to shi baqiya yana nau'i biyu na tadlis tadlisu taswiya da tadlisu shiyu to maganinsa maganin tadlisu shiyu shine abin da Abu Isa al-Fadali ya faɗa yace idan ya ruwaito anil ma'rufi abin da in ya ruwaito daga masu riwaya sanannu to ke riwaya da gare shi amma in ya ruwaito daga majhuli wanda ba a san su ba kada ka tafi riwaya na saboda haka yanzu idan aka samu hadisi da isnadi na baqiya kuma ya ruwaito daga wani wanda yake majhul ne ba a san shi ba illa nawa ce a cikin wannan isnadi illa da illar jahala majhul ne da kuma illar tadlis illar tadlis na'am wala yace amma yace wala tasum an isma'il ibn ayyash isma'il ibn ayyash kuwa kada ke riwaya daga gare shi ma rawa an al ma'rufina wala an ghayri abin da yaso abin da yaso daga sanannu da kuma wanda ba ba sanannu ba to amma wannan abu isa fi fazari ya saba ma sauran jumhurin malaman hadisi domin isma'il ibn ayyash abinda suke abinda ba abinda yake ra'ayi da ya tabbata malaman hadisi suka tabbata a kai dangane da shi shine ana karɓar riwayarsa daga malaman garinsu malaman sham amma riwayarsa daga malaman hijaz da malaman iraq ba a karɓa to amma shi nan kaga sai ya ba a fashi mutlakan ya mai da shi mai rauni wanda yake da irin wannan kana samun irin wannan a cikin maganganun malaman hadith za ka samu wani ya rati wajen hukuncin akan wani akan wani rawi ya zama to ya faɗa abin da yake sauran malamai ba a haka suke ba a kai to yawanci ba a karɓar irin wannan maganar ta wanda yake ya ratse sai da akan yi tarjihi in ba zai yi aijantin tsakanin maganganun nasu ba na'am
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وشيل ابن راهوي ابن راهوي صاحب المسلم
قال سمعت بعض أصحاب عبد الله yace قال na ji waɗansu daga cikin wato almajiran abdullah abdullah ibn al-mubarak waɗansu daga cikin almajiran to kaga nan akwai jahala ko ko ba haka ba ya ce na ji waɗansu bai faɗi suwaye ba saboda haka akwai jahala majhulun ne to ta yaya aka yi imam muslim ya kawo isnadi majhuli kuma yake kafa hujja da shi kuma a cikin littafin da yake cikin jini to jawabi shine imam muslim a cikin muqaddimarsa yakan kawo waɗannan abubuwan don kafa don akwai abin da ya musu shi akwai abu ya kawo su ne a matsayin istishhad wato kafa shaida da su ba su ne asalin abin da ya dogara a kai ba sai yana kawo mana misalan maganganun malamai ne a jarhu wata aiki cewa malaman hadisi sun yi magana akan aibin masu riwaya min babin nasiha a cikin addini to shine ke kawo irin misalan irin maganar da suka yi na na bayanin aibin masu riwaya kaga wannan ai bayanin aibi ne za a yi na'am
قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية عبد الله بن المبارك المجرم ابو اسحاق الفزاري ne shi ma al-imam mujahid kamar da tarjama sa ta gabata da mu a takeice yake cewa ni'mal rajul baqiya yace ma dalla da baqiya ma dalla da mutum baqiya wato wannan kalma ce ta yabo ta ishara da yawan iliminsa da yawan hadisan da yake tare da shi
لولا أنه كان يثني الأسامي inda ba dan cewa shi yana sanya alkunya da sunaye ba ويسمي هنا kuma ya sanya sunaye ga alkunya كان دهرا kana dahran yuhaddithuna an abi sa'id al-wahabi yace lokaci mai tsawo ya kasance ya nemi da riwaya daga abu sa'id al-wahabi
فنظرنا sai muka yi bincike فإذا هو عبد ya gashi a القدوس ce abdul quddus ne abdul quddus ibn habib al-kala'i wanda tarjuma ta gabata har nace a binciko mana tarjuma saran nan eh abdul quddus ibn habib baya da cikin rijal kutubu sita shi ta ba a samu tarjuma sa ba a cikin nan. amma az-zahabi ya ambace shi a cikin mizanul i'tidal yanzu na duba tarjuma ta abdul quddus ibn habib al-kala'i wanda an nasabta shi a- malamai sun haɗu akan rauninsa wajen riwaya malamai sun yi ijma'i akan rauninsa wajen riwaya ba a riwaya da gare shi amma kaga shi ibn mubarak sun ce da ira ya ta gaya mana in dai riwaya daga wajen sa baya faɗan saboda ya san yace abdul abdul qudus ibn habib malama hadisi za su da su dago shi da za a san wannan riwaya wannan ba za mu saka ba to sai ya koye mana sunansa sai ya sa masa abu sa'id al-hawi sai a ji aka saka kaga su baki a manyan malami wani ma malami ma ake faɗa wanda ba a san shi ba sai a karba domin wani lokaci wato wani lokaci abin da ya sa malaman hadisi su da tadlisu shiyo wato saboda lil'ihami bi kasratin riwaya dan su a buga hankalin mutane da kanta suna da yawan riwaya al misali mutum ya saba malamin sa sanannu ne kullum ya ce haddasa na malik kullum ya ce haddasa na malik a cikin baka da hadisi ne sai na malik wanda ya ce haddasa na abu abdullahi al-madani ya dauka cewa wani malami ne kan wanda ba a san shi ba wannan shi ne tablisu shiyo eh akan ce masa tablisu shiyo akan ce masa tablisu asma na'am yana da aibi kwarai sai dai kuma baya baya kan amma abin mamaki wajen malaman hadisi wato ba su dauki wannan yana daga cikin abin da ke suka a adalar da riwaya an gani ba su dauka yana daga cikin abin da ke suka a adalar da riwaya ba shu'uba shine yake cewa at-tadlisu akhul kabi akhul kabi kuma suna amfani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalamin da sau bai zuru cewa mutum ya nuna cewa yana da kasar sama yana nuna cewa yana da yawan riwaya to wannan yana daga cikin wato a wato hida yana daga cikin yaudar amma kuma ba su ba su suka a kan adalin ba masu mai tadlifi saboda ko ba wani abu ne ya sanya su suke haka ba saboda bi ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma illar da yake da illar da ya faɗa za a iya gano ta a yi magani a yi magani wannan illar tunda in ya bayyana bis sama kaga an samu hadisi in aka ce tun da yayi tadlisi aka mayar da shi ba a karban adalcinsa hadisi guda ma sai a yi sai a sai a zubar da su bayan kuma ingantattu ne su zo ta hanyar su shi ta malaman hadisi ba su sanya shi daga cikin abin da yake suka a adalcin rawi ba amma sai suka sa shi yana daga cikin wato a al'amuran da ake sukan rawi da shi wanda ba adala ba ba bab ba kun san yana da cikin misalan da ke kawo a musala na jin azhabi ya faɗi wannan cewa daga cikin abubuwan da ake sukan rawi akwai abin da ba shi da alaka da adalci ba shi da alaka da haddarsa daga cikin misalin shi ne tadbir tadbir yana daga cikin wannan na'am
وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي أحمد بن يوسف الأزدي شيني صاحب من صاحب عبد الرزاق هنا نعم قال سمعت عبد الرزاق يجي سن عبد ناجي عبد الرزاق ابن همام الصنعاني يقول يجي ينا شوا ما رأيت ابن المبارك ما رأيت ابن المبارك بان تبقى جنب عبد الله بن المبارك بقى يخبر بقوله كذاب yana bu- yana wato faɗa kudi falo da matsin- da da maganarsa cewa wane makaryaci ne kazzab إلا لعبد القدوس sai ga Abdul Qudus فإني سمعته يقول له domin كذاب ni naji manzon Allah naji Abdul Abdullahi bin Mubarak yana ce masa yana cewa a gare shi kazzab makaryaci ne to kun ga wannan shine ya kawo mana misalin ah, wato tadlisu shiyo da baqiya yake tare da cewa ya yabe shi da cewa ni'mar rajulu baqiya sai dai ya fayi ishara ga wannan dan a farga a farga saboda duk wanda aka san illarsa da malaman hadisi da su kunshe illar ba sai su faɗa duk da yake idan ya ji ba zai ji daɗi ba tunda me ma'anar giba a faɗi illar mutum ko a inda baya ne to amma wannan saboda amana ga addini dole a faɗa dan kada ya zo ya sanya a gaskata abinda ba abin gaskatawa bane daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي na'am قال سمعت أبا yace نعيم naji abu nu'aym shine al-fadl ibn dukayn نعم. وذكر المعلى بن غرفان na'am فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج خرج علينا ابن مسعود بالسكين فقال أبو نعيم أتراه aturahu أم أتراه بعث بعد الموت
wato an ambaci mu'alla ibn irfan faqala la faqal shi mu'alla ibn irfan yace haddathana abu wa'il abu wa'il ah, ya karanta mana hadisi qala kharaja alaina ibn mas'ud yace ibn mas'ud ya fito a gare mu a bisiffi a wajen yakin siffi faqala abu nu'aym sai abu nu'aym yace masa aturahu bi ifa ba'da al-maut yace kana ganin wato an tashe shi ne bayan ya mutu me kuka fahimta daga wannan ya fi zuka kun sufi lokacin da aka yi yakin sufi ibn masud ya mu to da aka kaga sai ya bayyana cewa makareci ne ya bayyana cewa makareci ne na
حدثني عمرو بن علي ibn mas'ud kun san ah, ya rasu dukiya sana ta ithnatayn wa thalathin wa qila sana ta thalathin wa thalathin wal awwal qawl al akthari wa hadha qabla inqida'i khilafati uthman bi thalath sinin wa sittin kanat fi khilafati ali radiyallahu anhu ba'da dhalika bi sanatayn wa la yakunu ibn mas'ud anhu kharaja alayhi bi sittin illa an yakuna bu'itha ba'da al maut na'am وحدثني عبد الله بن عبد to وحدثني عمرو بن amma علي amma ina zuwa me yasa mu'alla ibn urfan ko yace haddathana abu wa'il me yasa aka dangana kus- kuskuren ga mu'alla ba ga abu wa'il ba ai ba shi ne yace ba shi mu'alla ne yace faraja alaina ibn mas'ud ba abu wa'il ne ya faɗa me yasa kuskuren ba a dangana shi ga abu wa'il ba aka dangana shi ga mu'alla na'am eh ai to ai ya dangana ta ga Abu Wa'il qala haddathana Abu Wa'il ko ba ka ba qala kharaja alaina ibn Mas'ud bi 60 ibn Mas'ud ya zo wajen mu a 60 bayan faɗi wannan magana Abu Wa'il ne to me yasa ba a dangana kuskuren ga Abu Wa'il ba aka dangana ga Mu'alla sun sa- saboda saboda abu wa'il sananne ne imam imam fiqa shaqiq ibn salama cikin manya-manyan mutane manya-manyan almajiran ibn mas'ud wanda ake cewa ai ya gabata akan cewa ku yi riwaya in za ku yi riwaya daga sayyidina ali ku yi riwaya daga almajiran ibn mas'ud dan su ne ba su yi masa ƙarya saboda haka ya ayyana cewar shi wannan mu'alla ibn urfan wanda ba a san shi ba yanzu yake faɗan wannan illar gare shi an fahimta saboda haka ba wai a malaman hadisi kawai suna dangana illa ga wani ba ba tare da dalili ba idan za su aya su duba su gani waye ne illar take tare da shi a mukaddimar wata ran kun dan samu ku karanta mukaddimar ibn shibban dan tafin al-majruhin yace in aka ga hadisi ba ko magana wanda yake wata bakuwar magana sai ka duba ka gani zai yiwu a ce an san wannan magana daga maganar wannan sahabi in ba a san wani mu an ji wani ya muwafaka da wannan sahabi wajen riwaya ba sai a koma ya zuwa ga tabi'ai a ga daga cikin waɗanda suke riwaya daga wannan sahabi akwai wani tabi'i banda wannan tabi'in in ba a samu ba to kaga abin ya tabbata ga wannan tabi'in to sai a duba a gani in amintacce ne shikenan sai a tsare sai a dawo ƙasa tabi'in tabi'in shi ma an ba ba wanda ya rawaito wannan sai shi daga cikin tabi'u tabi'in sai a duba a gani kun amintacce ne sai a ce abin zai wahala ya zanto daga wajen sa har sai an gano wanda za a lassaka wannan karyar ko kuskuren ya zuwa gare shi shine masu abin da suke ce ma al-i'tibar abin da malaman hadisi suke ce ma al-i'tibar abu kowace tabaka ta sanar ana bin wannan har sai a gane wanda gare shi za a danganta kuskure ko karya wajen riwaya wanda ga suka yi haka din za ka ga ba mutum ɗaya bane zai ga duk malaman hadisi sun yi tawakkuli akan wannan ɗaya daga cikin abin da yake nuna kan cewa hukuncin nasu ba san rai bane kun ka'ida ne kuma daidai ne na'am
حدثني عمرو بن علي نعم.
وحسن الحلواني amr ibn ali shine wanda ake ce ma al-fallas wanda yana daga cikin wanda su ma suke magana akan jarhu ta'ali da hasan ibn ali al-hulwani كلاهما عن عفان بن مسلم shine as-saffar al-basri
قال كنا عند إسماعيل بن كنا عند إسماعيل بن علي Ismail ibn Ibrahim ibn Ulayya daga cikin manya-manyan a'immatu ahlul Basra daga cikin wato a, asba'u ta daga cikin tabaul asba yana yana rubuci ne awsaqun nas wajen riwaya daga Ayyub as-Sakhtiya
فحدث رجل عن رجل na'am sai wani mutum ya riwaya daga wani mutum ya riwaya daga wani فقلت sai na ce إن هذا ليس بسبب sai na ce wannan a wannan ba ba laifa bi sab ba mai tabbatar hadda bane wajen riwaya
قال فقال الرجل فقال sai الرجل wannan mutumin wani mutum kenan فقال الرجل الذي حدث عن رجل suna zaune a majalisin Ismail ibn Ulayya a sai wani mutum yayi riwaya daga wani mutum sai shi Affan ibn Muslim sai ce inna hadha laysa bi sab wannan da kai riwaya daga wajensa ba amintacce bane faqala ar-rajul sai shi mutumin da yayi riwaya yace irtabta ta ta ci naman sa
قال إسماعيل sai Ismail malamin su Ismail ibn Ulayya yace مغتابه maktaba bai masa ba- bai bai- bai ci naman sa ba
ولكنه حكم أنه ليس بسبب sai dai yayi hukunci a kansa cewa shi ba amintacce bane wajen riwaya wanda ya nuna kan cewa wannan baya daga cikin riba to kuma sun yi magana saboda bukata amma inda ba ta saboda bukatar riwaya ba akwai kuka shirya magana akan mutane akwai aiki da cikin wannan na'am
وحدثنا أبو جعفر الداري eh abu ja- a- a- a- abdullahi ibn abdurrahman ad-dari
حدثنا بشر بن بشر.
حدثنا بشر بن عمر wato duk inda kaga wannan bishop ba ta zuwa bishop ba ta zuwa bashar a suna bilkasar take zuwa amma amma in akwai ya bashir to shine alkafir kowa in kaga in kaga wannan bashir bushair to wannan adama al-faridi bashir dan haka zaka ga gaban dabbin sai bashir kafir bushair sai aka wata masuna bushair amma bishir shi la yahtadu illa bishir ba shi da ba a cewa bashar ba da suna bashar ko bushir na'am
حدثنا بشر بن عمر نعم قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة وسألته عن صالح مولى مولى توأمة فقال ليس بثقة وسألته عن أبي الهويري فقال ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي زيد فقال ليس بالثقة وسألته وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بالثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بالثقة في حديثهم وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في هل كتبه رأيته هل رأيته في كتبه قلت لا قال لو كان ثقة لرأيته في هل رأيته لرأيته في كتبه نعم wannan shi ma kun ga misali ne na aljarh wa ta'dil namudaj ne wato model ne na jarh wa ta'dil daga wajen Imam Malik yace hadathani Abu Ja'far ad-Darimi ya ce muka Abu Ja'far ad-Darimi din nan shine Allah ibn Abdurrahman a kuskure Ahmad ibn Sa'id ad-Darimi Ahmad ibn Sa'id ne ad-Darimi ba wancan sahibul Musnad din ba حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس لا تنبئي إمام مالك بن أنس رحمة الله عليه عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب دقى محمد بن عبد الرحمن وندي كي رواية دقى سعيد بن المسيب يا فلاك دي يميز ليش دقى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وندي كي شي ونم إمام الذي يروي عن سعيد دون شي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب yana riwaya daga Zuhri baya riwaya daga Ibn Musayyib فقال ليس بي ثقة اتباع تجي بني وسألت عن صالح مولى التوأمة نتن بيشي أكان صالح مولى التوأمة صالح ابن نبهان مولى التوأمة wanda ya shahara daga cikin masu waya mai a madina ya samu shi ma ikhtilaf da cikar mukhtalif shi ma malik yace laysa bi wa sa'altu an abi al-huwairi na tambaye shi akan abu al-huwairi لا تنبيش كان أبو الحويرث فقال ليس بثقة أي شيء ما ليس بثقة وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب لا تنبيش أكن شعبة الذي روى عن ابن أبي ذئب شيني شعبة القرشي الحاشمي المدني أبو عبد الله سيتي شيما ليس بثقة وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة لا تنبيش أكن وأن متعنا جداد بير أه؟ فقال قال ليسوا بثقة في حديثهم ذكر نصب عن تتوبني وجن رواية وجن حديثه وسألته عن رجل آخر ما تبي يشكو أنه مجمع نسيت اسمه نام تسونا فقال هل رأيته في كتب كذا شأتني بين أسلم وقاتا كذا فقلت لا أنت أعلم جيش فقال لو كان ثقة لرأيته في كتب da amintacce ne da ka ganshi a cikin littafi wanda wannan wannan ne yasa malamai suke ba da ka'ida cewa duk wanda ka ga malami ya riwaya daga wajensa to sai ka ne a wajensa domin ya nuna kan cewar in dai ya yi riwaya a wajensa in dai ya ganshi a cikin littafin da muwatsa yana da riwaya daga wajen mali to amintacce ne akwai masu riwayar hadisi da ake da wannan ka'ida a kansu daga cikin su akwai malik daga cikin su akwai yahya ibn sa'id al-qattan daga cikin su akwai abdurrahman ibn mahdi da kuma imam ahmad ibn hanbal kowannen su riwayar su ga rawi ko ba su ce fiɗa ba to riwayar su ga rawi tawfiq ba su hukuncin cewa amintacce ne akwai su daga cikin malaman hadisi wanda yake wannan ta daga cikin fa'ida mai girma da ake amfani da ita wajen hukunci a kan ruwa don wani lokaci za ka zo ka samu rawi ba wanda ya magana a kansa to ɗaya daga cikin ƙara'in da ake dubawa sai a ga masu ruwaya daga wajen idan aka samu cikin masu riwaya daga wajen sa akwai wanda aka sukanta shi da cewa baya riwaya sai daga wajen fiɗa to wannan sai ya zama to hukunci ne a kansa da cewa shi a mutacce ne wannan muhammad ibn abdurrahman din nan fa na na yi shiga ma na yi riga malam shiga masallaci ake cewa annawawi ya ce ibn abi zaid ne محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي عن عامر الأنباري to wannan akwai iska dan ibn abi zaid wato sayyidul jamil sai dai wannan za a ɗauke shi ta babin a kamar yadda shi kansa ibn abi zaid din ya ce ma malik a nemi malik ya tuba in ba haka ba a tsara wuyan ya yi magana a kan malik shi ma malik ya yi magana a kan da dama kalamul akran yutuwa wala yuwa abu ne wanda yake tsakanin su na malamai suka yi wannan yana faruwa tunda ba ba masumai bane kan faru ibn abibi malami ne babba saboda malik ya rawaito hadisin albayi an bil khiya ko bai aiki da hadisin ba saboda haka yace a nemi malik ya tuba tunda ya ki aiki da hadisin nan tamkar ya yi inkarin hadisin ne in bai tuba ba a kashe shi da shi kuma kaga ga abin da malik ya ce akan sai ke laifin saboda haka la zancen malik za a ɗauka a kansa wala zancen ba za a ɗauka a kan malik
وحدثني وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج حدثنا ابن ابي زيد عن شعيب بن سعد وكان مرتفعا نعم حدثنا الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين حدثنا حجاج آه، حدثنا ابن ابي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما شيكو شرحبيل بن سعد كان متهما وانا اكيد هماني اكن واتو آه، akan gaskiyarsa wajen riwaya wannan wane ne ya faɗi wannan magana حدثني يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما ابن ابي ذئب ne ya faɗa haka eh a a ai shurahbil ibn sa'd shine kana muttaham wa yake kana muttaham ibn abi ذئب wannan shine zahiri amma ina ganin magana ta ibn ma'in ce na ganin magana ta ibn ma'in ce dan shine a cikin wannan isnadin wanda yake ma'arufun yana magana cikin rida annawawi al-imam an-nawawi bai taimaka mana ba a cikin nan نعم كده بقى
وحدثني محمد بن عبد الله بن طاهر بن غولاس قال سمعت ابا اسحاق اسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرم لاخترت ان القاه ثم ادخل الجنه فلما رايته بعرض أحب إلي أحب إليك ابن المبارك yace lau huyyartu da za a bani zabi tsakanin a shigar da ni aljanna da kuma na haɗu da abdullahi ibn muharram saboda sunansa ya shahara wajen riwayar hadisi yana so ya haɗu da shi kaga irin irin kishirwar ɗaliban hadisi wajen wajen haɗuwa da malamai yace da za a bani zabi tsakanin a shiga ce mai zai zaɓa shiga aljanna ko ku haɗuwa da wannan malamin yace lafsatu an alqahu thumma udkhala aljanna sai zabi hadda shi sannan a shigar da ni aljanna ba zan ce ya zabe shi akan aljanna ba a'a hadda shi sannan a shigar da ni aljanna yace falamma ra'aytuhu da na ganshi kanat ba'aratun ahabba ilayya min tashi jaki ya fi mun eh ka fahimta ya shahara da suna amma da ya gan shi sai ya gabata da sifar kabul ba shi da sifar da za a yarda da shi ba amintacce bane shi ne ce ba a rafin ahabba ilayya ne na'am
وحدثني فضل بن سعد حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عم عبيد الله بن عمرو
عبيد الله بن عمرو نعم قال زيد القوارير.
يعني ابن ابي انيسه نعم لا تاخذ عن اخي حدث zaid ibn abi unaysa yace la ta'khudhu an akhi kada ku yi waya daga dan uwana wato da'ifi wane ne ahuhu واسم أبي أنيس وأما الأخ المذكور فاسمه يحيى وهو المذكور في الرواية الأخرى وهو جزري يروي عن الزهري وأمر بن شعيب وهو ضعيف قال البخاري ليس هو بذاك وقال النسائي ضعيف متروك الحديث وأما أخوه زيد فثقة جليل احتج به البخاري ومسلم وقال محمد بن سعد كان ثقة كثير الحديث فقيها راوية للعلم فأما يحيى ابن أبي أنيس فهو ضعيف ya ce la ta akudu an an afi to gona ya nuna wato an nasiha su a cikin addini da gaskiyar su kamar yadda ali ibn al-madini malamin imam al-bukhari yake cewa la tarbu an abi fa innahu kana da'ifa kada ku raya daga babana domin da'ifi eh wannan shine adalci da nasiha a cikin addini na'am
حدثني احمد بن ابراهيم الدوازي نعم قال حدثني عبد السلام الوابسي عبد السلام بن عبد الرحمن الوابسي قال حدثني عبد الله بن جعفر وابسي بن نسبة إليه زواج وابسة بن معبد آه، نعم حدثني عبد الله بن جعفر الرقي
الرقي نعم الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن ابي انيس كذابا يحيى بن أبي أنيس يكسنسي كذابا وفينا رويته حديثي ذكر يا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثني احمد بن ابراهيم نعم.
قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقدا ليس صاحب حديث yace Ahmad ibn Zayd ibn ibn Dirham yace an ambaci farqat shi ne farqat ibn Yaqub as-Sabhi a wajen Ayyub as-Sakhtiyani Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani shi farqat din nan tabi'i ne tabi'i ne mai yawan bauta amma la yuhtaj bi hadithi inda ahli hadith li kaunihi laysa sana'atihi sai Ayyub yace inna farqadan laysa sahiba hadith yace farqat ba ba ma abincin hadisi ba ne wato ba da sanin wannan fanni kuma wani fanni yana da mazajensa wajen ibada za a je a nemi a kawo su da addu'a sa a je a yi amma wajen riwaya ku gane shi to wani lokaci mutane abin da ba a gane ba kenan an ga mutum da cikin faraha da sauran duk wani abu na addini sai a ɗauka cewa ya iya alhali ko kowane abu da irin nasa don mutum ne don kaga kan cewa tun muna karatu a tsoro malaman mu suke gaya mana ita malamai iri iri ne. akwai malami wanda yake a na wa'azi ya ce ma jama'a wa'azi a, ya sa mutane su duka a tuba da sauransu amma an ka zo ka tambaye shi wajen hukunci to sai ya je saka a daji ya ce akwai malami na fatawa in ka tashi ya ga jama'a aka ce ya magana a cikin jama'a sai ya kiran sallah domin sai duk kwakwalwar sai ta ɗauke saboda kwanciyar jama'a bai iya wannan ba da kuma malami wanda yake shi a zai karanta maka abin nan a duk littafi in ka zo zai karanta maka shi da za ka fahimci shi amma aka zo masa matawa ba zai iya ba ga shi ya karanta littafin amma ya ɗabbaka abin da ke cikin littafin akan waƙi ba zai iya ba to wannan yana da muhimmanci ɗalibin ilimi ya san irin wannan saboda kada ka ce za ka ba mutane hukunci ba kowa da irin yadda Allah ya ba shi kowa da irin matsayin da Allah ya ba shi kamar Malik ne da wannan al'adu nan manta sunansa nake ne shahararren wani mai bauta ne a Madina waɗansu na cewa Malik ne dinar ne amma ba a sahihin ba shi bane yake ce ma Malik ya rubuta masa wasiƙa kana ta zaune kullum cikin jama'a sai ba da ilimi ka yanke ka je ka tsaya ka ta ibada sai malik ya rubuta maka ya ce Allah ya raba ayyuka kamar yadda ya raba azumi wani Allah ya masa fatahi a sallah bai masa fatahi a wajen jihadi ba wani Allah ya masa fatahi a wajen ibada bai masa masa- bai masa fatahi wajen kyauta ba ta dukiya yace kuma ilimi yana daga cikin falalar Allah kuma ni ina godiyar Allah da rabon da Allah ya bani a nan da ni da kai duk akan alkhairi ne wato kai kana ta ibada ne kana ta ba da ilimi duk akan alkhairi ne ba zai yi mutane da wani ɗaya ba gaba ɗaya. to al- al- ashahid akan wani magana ta ayyub cewa fannin nan na hadisi yana da mutanensa wanda suka ba da kansu domin saninsa domin tantance shi to da aka tambaye shi akan wannan farkar duk da yake mutum ne fadil tabi'i mai yawan ibada amma sai ce laisa bi sahibi hadith na'am
وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبد قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عمرو بن عمير الليثي فضعفه جدا نعم أنت ما سعيد ابن المسيب يحيى ابن سعيد القطان an ambaci Muhammad ibn Abdullah ibn Ubay ibn Umayr al-Laythi fa da'afahu jidda sai raunana shi raunanawa mai tsanni karfi
فقيل ليحيى sai aka ce ma Yahya أضعف من يعقوب بن عطاء har ya fi Yaqub ibn Afa rauni قال نعم yace na'am ثم قال sannan sai yace ما كنت أرى أن أحد يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير yace ai bana tsam- ma kuntu ura ai ma kuntu abun ura bana tsammanin cewa akwai wani wanda zai yake yin riwaya daga Muhammad ibn Abdullah ibn Ubay ibn Umayr saboda wato rauninsa ya tsananta kuma bayyana ne na'am
حدثني بشر بن الحكم بشر بن الحكم مهم.
قال سمعت يحيى بن سعيد بن الخطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى موسى بن ibn دينار Yahya ibn Musa ibn Dinar to haka ya kawo يحيى Oh, eh, to haka ne هكذا وقع في الأصول كلها وضعف يحيى بن موسى بإثبات لفظة بن يا- بن بين يحيى وموسى وهو غلط بلا شك والصواب حذفها كذا قاله الحفاظ منه أبو أمين الغساني البياني وجماعات آخرون والغلط فيه من رواة كتاب مسلم لا من مسلم ويحيى هو ابن سعيد القطان المذكور أولا فضعف يحيى ابن سعيد فضعف يحيى سعيد ابن حكيم ابن جبير وعبد الأعلى وموسى ابن دينار وموسى ابن دهقان وعيسى كل هؤلاء متفق على ضعفهم فضعف فضعف يحيى ابن سعيد حكيم ابن جبير إيه و- يا إسان كيف أولنك فضعف حكيم ابن جبير أها. وموسى ابن دينار وضعف يحيى موسى ابن دينار باب ابن yawa shi ne sawa to ni a da an nusa kuskure ne nusa da wa shi yasa ya ce na ji shi yasa a waɗannan nusa sun da aka kawo su da aka buga su sababbi da suke gyara na ba ba ta ne نعم يتسل- آه، يجي بشر ابن الحكم يجي نادي يحيى ابن سعيد القطان ينا رونن حكيم ابن جبير ده عبد الأعلى آه، كما يرون كما يحيى يرونن موسى ابن دينار أها.
قال حديثه ريح yace hadisin sa iska ne wato ba shi da wani nauyi ba shi da tabbata وضعف موسى بن وضعف موسى بن دهقان ya ga- ya raunana kuma Musa ibn Dihqan وعيسى بن أبي عيسى المريم da Isa ibn Abi Isa al-Madani
قال yace وسمعت الحسن بن عيسى naji Hassan ibn Isa yana cewa قال لي ابن المبارك Abdullahi ibn Mubarak ya gaya mu إذا قدمت على جرير idan ka zo wajen idan ka je wajen jarir فاكتب علمه كله faktub كله ilmahu kullahu ka rubuta dukkan ilimin da ke wajen sa dukkan hadisansa ka rubuta إلا حديث ثلاثة illa haditha thalathati إلا illa حديث hadisan mutum ثلاثة.
uku kawai لا تكتب حديث حديث عبيدة بن معتد معتد kada ka rubuta hadisan ubaidah bin al-mu'attib والسري والسري ibn isma'il kada ka rubuta hadisansa ومحمد بن سالم wa muhammad ibn salim kaga wanda ya nuna cewar a cikin malamansa da hadisan da yake da shi duk amintattu ne sai hadisan waɗannan guda uku na'am
قال مسلم imam muslim rahmatullahi alaihi ya ce وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في مدعى في مدعي رواة الحديث وإخبارهم wa akhbarihim wa isbarihim na'am wa isbarihim na'am an عن ma'aibihim معايبهم kafi كثير ya imam muslim ya ce abin da yake kama da abin da muka ambata yani wa asbahu ma ma zakarna abin da yake kama da abin da muka ambata min kalami ahli ilm daga maganganun malaman ilimi fi muttahami ruwatin bil hadith a cikin waɗanda aka tuhumce su wajen riwayar Ahmad daga cikin ru- ma- marwaita hadisi wa isbarihim an ma'aibihim da bayar da labarin da suka yi akan aibobinsu kafiyar karshen magana abin yana da yawa يقول الكتاب بذكره littafin sai ya tsawo da ambatansa to duk da tunda tunda kun san a lokacin ba a rubuta ban jafa wata ta'adi ba saboda haka a kai ka ce yana kawowa ne ya tayar da shokin ka to ya kawai za a tsakaita a nan yace abin da yawa in muka ce za mu tashi a cikin wannan littafin mawdu'in sa daban ne to daga baya bayan muslim waɗansu sun zo sun yi rubutu da ma a cikin sa'o'in muslim din ma waɗansu sun yi rubutu akan littafin jafa wata ta'adi fanni ne daban wanda an kir- wanda ma- musulmi su suka kutanta da kirkiro wannan fanni baya daga cikin ilimin da farisawa ko girkawa ko rumawa ko yahudawa ko nasara suke da shi ilimi ne da musulmi suka suka kago shi duk domin a tsare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ka je har yanzu a cikin library a cikin libraries na addinin musulunci addinin musulunci za ka samu bangare daban na ilmin rijal don a san masu riwaya na'am
على استفساره
na alastiqsa'ihi wato littafin sai ya tsaho da ambatonsa alastiqsa'ihi akan tattara shi gaba ki da
وفيما ذكرنا كفايته cikin abinda muka ambata akwai wadata wadatarwa لمن ت- لمن ga تفهم wanda ya kokarin fahimta وعلى مذهب القوم kuma ya fahimci ya san wato ya gane madhabal qaum فيما hanyar قوله.
wato a mata- a- a- a tafarkin malaman hadisi sune alqaum bima qalu min dalika a cikin abinda suka ambata na wannan وبينوا kuma suka bayyana وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث to ba wanda to abinda kadai ya sanya su suka lizumta ma kansu yayewar bayanin aibin masu riwayar hadisi وناشر الأخبار da marwaita laba a hadisai kuma وأخذ بذلك suka yi fatawa da halaccin yin haka في yayin da مسعود aka tambaye su بما فيه من عظيم min azimin khata saboda abin da ke cikin sa na girman daraja إذ الأخبار في أمر الدين domin al'am laba wato hadisai a cikin al'amuran addini
إنما تأتي بتحليل أو تحريم to su ne suke zuwa hadisai da a cikin al'amuran addini labarukan da aka kawo na addini inna ma ta asibi ta hali kawai fa suna a wannan hadisan labaran da suke zuwa su ne suke zuwa fa da halacci
أو تحريم ko haramci أو أمر ko umarni أو نهي ko hani أو ترغيب ko kwadaitarwa kan ai wani aiki أو ترهيب ko tsoratarwa kan a bar wani aiki فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن lissidqi idan mai ruwaito waɗannan labaran ba wato matattarar gaskiya bane ba ma'adanin gaskiya bane wajen da ake ake ake aje gaskiya da والأمانة aminci ثم أقدم على الرواية ala riwayata anhu man qad arafahu sannan wanda ya riga ya san shi ya je yana riwaya daga wajensa ولم يبين ما فيه bai kuma bayyana halinsa ba لغيره ga waninsa مما جل mimman معرفته jahila ma'rifatahu daga wanda ya jahilci al'amarinsa كان آثما kana به.
aliman fi'li ya zama to mai sabo da aikata da aikin da yake. an fahimta aiko hadisai labarukan da ake ruwaitowa ba daren dubu da ɗaya bane ba daren dubu da ɗaya bane ba labaran shu'ara'u jahiliya bane ba ana kawo maka diwanin nabi gani ko ibn ru'ul qais ba ana kawo maka abin da yake yana da rafiya da halacci da haramci da umarnin Allah da hannunsa al'amuran addini to idan ya zamanto wanda zai riwaya ba mai gaskiya bane kuma wanda ya tashi riwaya daga wajensa ya san cewa ba mai gaskiya bane ya ruwaito bai bayyana halinsa ba ga wanda bai san shi ba to ya yi ya rudu mutane kenan a cikin addini ya yaudare su ya yaudare mutane ya- ya je- ya jefa su daji ya ce wannan ku rinka riwayar irin waɗannan abubuwan daga wajen bayan kuma shi idan ya ruwaito ya kauce mata saboda ya san rashin gaskiyarsa wannan sa ba bai sani ba kana aziman bi fi'lihi zalika ya zamanto mai laifi da ai wannan aikin nasa غاشا لعوام المسلمين gashan li awamil muslimin yema yema gama garin musulmi algus wato ya yaudare su ya musu algus ya hada musu wato ya ya musu abu mai amfani da mara amfani
إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار domin ba a aminta akan wani wanda ya ji waɗannan la- waɗannan riwayoyin أن يستعملها ya aiki da su أو يستعمل ko بعضها ya aiki da sashen su ولعلها kuma ta- kuma kuma la'alla karshenta أو أكثرها dukkanin waɗannan labaran au aksarha ko mafi yawan su أكاذيب ƙarerake ne لا أصل لها ba su da asali مع أن الأخبار الصحاحة tare da cewa akwai riwayoyi sahihai من رواية الثقات daga riwayoyin aminci daga riwayar amintattu وأهل القناعة da masu wato kana'a masu nutsuwa da masu gamsuwa da abin da suka samu ingantacce أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة sun fi yawa suna yawan su ya kai da ba a buƙatar a buƙatu ya zuwa ga riwayar wanda yake ba amintacce ba ولا مقنع kuma ba wanda wanda yake ba abin yarda da shi ba ba abin gamsuwa da shi ba ولا أحسب كثيرا ممن يعرض من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث ادعاء Mhm.
والأسانيد مجهولة
a ga can inda ya magana a abin nan a a kasan hasiba tana nasabin mafulai guda biyu ko amma kuma aka kawo mata la tana mata ta'alifi ko to ga can ga mafulu sani din can iradatul ka- iradatul takassur bi zalika inda al-awwa yace ba na tsammanin da yawa mimman ya mimman yu'arriju minan nas alama wasafna alama wasafna da yawa daga cikin wanda yake kai kansa daga cikin mutane alama wa safna wato yake hauhawa kaga ya kawo a tarif yake kokarin wato sai ya sun kayo waɗannan hadisai din min hadhihi al-ahadith ad-da'ab daga waɗannan na waɗannan hadisai da ifai wal asanid al-majhula da asanid waɗanda suke ba sanannu ba فيعتد kuma بروايتها yake yadda da riwayar su بعد معرفة ما فيها من bayan التهو- saninsa da abin da ke cikin riwayar من التهو من min التوهم at-tawakkul na rauni والضعف da rauni dukkaninsu muradafat ne نعم. إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتدال بها إرادة to ba التفاؤل abin da nake tsammanin yake sanya shi haka sai cewar abin da yake sanya shi annal ladhi sai cewa annal ladhi yahmiluhu ala riwayatiha abin da yake daukan sa akan riwayar waɗannan hadisai wal i'tidadi biha da kuma kirga su a cikin hadisan da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam iradatu takaffur bidalika yana so ya nuna ya yawaita wajen riwaya ne indal awam wajen wato da magarin mutane yana so ya burge mutane ne ya kawo musu kun kun saba ji kullum sai a ce muku rawahu bukhari rawahu ku zo ku ji wadansu hadisi wanda ku taba jin su ba antum wa aba'ukum al aqdamu sai ya kawo musu sai ya kawo musu irin waɗannan garaɗe to ba wani abu ne illa iradatu takaffur kaga su utsawiya ne mugun nufi
ولا- ولأن ولا- ولا- ولأن يقال- ولأن يقال kuma dan a ce ما أكثر ما جمع فلان من mamakin الحديث irin yawan abin da wani ya tara na hadisi وألف من da العدد kuma ya rubuta na wato adadin riwaya ومن ذاب في العلم هذا to المذهب duk wanda ya bi wannan hanya a cikin ilimi وسلك هذا ya الطريق keta ya- ya- wato ya bi wannan tafarkin فلا نصيب له to ba shi da rabo a cikin ilimi وكان بأن يسمى جاهلا أولى kuma ya kasance a kirawo shi jahili shine ya fi cancanta من أن ينسب إلى علم da a nasabta shi zuwa ga ilimi eh yanzu babu zero
Wannan abin da ya kara ɗin babu a nan.
ko babu a cikin duk babu a cikin nan eh
Sai sai da ya sa babi sannan. Da ya zo shi iya ko sai da wa- wajen kala muslim ya sanya masa babi kenan daga inda ce kala muslim A'a, daga nan ina ya ما جمع فلان من الحديث وليس من العدد وأنا يكاد في باب
آه آه نو ba nan ne nan min an yusaba ila il nan ne magana ta tsaya daga nan zai tashi bayi bayan nan ne zai tashi babi sabo daga nan ne yanzu za mu tashi babi sabo matsala ce wadda take ba sani ba tana buƙatar a kanta an rubuta littafi guda a sanan al'abiyan fil muhakama ta bayyana imamai ne fil sanadin mu'an'a ita ce za mu shiga nan matsalar za mu shiga kenan za mu yi break ko ko ba lokacin da yi ba eh sauran minti hudu to a shahid mu dan shirya wannan maganar na musulun kun ga wato malamai sun yi ta gargadi akan tasabbu'ul fara'i bin abubuwa baki akwai waɗansu mutane su haka suke so sa su su kawo abin da ba wanda yake faɗa su su kullum su rinka kawo bakin abubuwa saboda haka sai sun je sun binciko irin littattafan irin littattafan nan waɗanda in ma aljani ne ya rubuta irin su suke ma na aljani ne za su zo su ji an faɗa abu kai ai ka ji wani a in kana so ka ji ilimi wanda ba za ka taɓa jin sa wajen wani ba sai ka so rayuwa da yawanci duk masu irin wannan wato su ne suka fi cancanta a nasarta su zuwa da jahilci ba a danganta su da ilimi ba kuma shi yasa wato malaman mu magabata za a su suke gargaɗin ɗalibai a kai irin wannan wani wanda ya zo ira irin wannan wato ba sa damuwa da shi ba sa damuwa da shi ba sa damuwa da sha'aninsa a sun san cewar ilimi shine abin da yake sananne mashhuri ba abin da yake bako garibi ba don haka a ɗaliban ilimi mu nisanci wato algara'i mu nisanci algara'i mutum ya san abin da yake shine sananne don Allah maɗaukacin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ya bar al'umma akan tafarki madaidaici bayyananne ba abu ne wanda yake bayyananne free fall saboda haka wanda yake neman abubuwa waɗanda suke wato baki ba a jin sai sai can sai can sai an kukkutsa wani waje abin da ake tare ciki cikin wanda yake neman irin wannan to wannan illa ce a cikin rai zaka samu ba wani abu ne yake sanya shi haka ba illa irin kuma abin da Imam Muslim ya faɗa don a ce yaya tarin ilimin karatun waye yaya irin abubuwan da umarmu ake irin abin da ya rubuta to wannan shi ne tafarkin da wani ya daga cikin aibin neman ilimi aibin masu ilimi da haka a guji shi na'am
yake cewa babu zakka a cikin Najeriya sai kika ba dalilin sa da wata daga duk alhawi lil fatawi da Imam Suyuti cewa ya yi bayani a kan cewa babu tsarka a cikin Najeriya. Kuma da cikin wannan mutanen kuma da shi
a wannan wannan akwai ba akwai ba akwai bambanci da wannan wato shi zai yake yana ɗaya kan shiga wajen fatawa kan masail in mutum ahali ne ya wannan ya da ra'ayinsa amma ita ba kanta wato ka ga mutum musamman a cikin irin wayannan masail ɗin da ake kasa babi da su malaman zamani da sun yi taro na malamai masu yawa wanda ya kai aka kamar ijtihadi ne na jama'a na al'umma suka fitar da hukunci kai ka zo ka ce za ka saba wannan daga shi ma yana daga cikin irin ko dai su ulfahan ko kuma hawa kawai mutum ne ya zo ya wanda suke cewa babu riba a cikin kudaden kudaden nan na na takarda da ka da a farko farkon karni nan an yi wannan sabanin malamai suke ta yi za ka samu irin wannan amma kusan bayan tafiya ta tafiya an ga yadda waɗannan suke malamai su kansu sun dawo sun duba abin suke fatawa ya zama kamar ijma'i wanda duk wanda za ka ga fito yana binciko wani lokacin da aka rubuta shekara tamanin saba'in da suka wuce da shi zai kafa hujja da su don ya rusa wannan magana ko ya kawo muku wani abu sabo akan wannan to wannan yana da cikin hawa ko kuma jahilci sani ba amma wannan ana maganar ba a cikin fahimta ta cikin ba ne ana magana a cikin riwaya a cikin riwaya mutum yana kawo mutum maimakon da je ya ce zai karanta mutane zai gaya wa mutane hadisai ingantattu irin na suriya musalihin innan wanda an san su shi sai yake kawo muku wani bakon abu sai je ya bincike je ɗauko iya ulumuddin ɗauko waɗansu hadisai wanda shi imamu al-ghazali shi ba malamin hadisi ba ne ya tsara hadisan da ya kawo don malaman hadisi su san da shi su san na karɓa su san na watsarwa to shi kuma sai ya je ɗauko waɗancan don ya ji irin abin da ba a faɗa shi ya zo ya faɗa ai ka ji wani wani ai sai ilimi sai wani wani ka ji wata addu'a da ya bayar wanda ba a taɓa jin ta ba lokaci ya yi to mu ɗan yi break kuma mu dawo akan wannan matsala بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وقد تكلم بعض منتقد الحديث waɗansu waɗanda suke ma'abuta wato matabar malaman hadisi من أهل عصرنا daga wato 'yan zamaninmu في تصحيح الأساليب wanda suke a- a- wanda suke da wato suke inji wato suka ɗauki matabar hadisi wajen inganta asani وتسليمها da rauna nasu بقول to waɗansu daga cikin waɗannan malaman sun yi magana da wata magana لو ضربنا عن حكايته da mun wato watsar da hankalinmu daga ma hikayar wannan maganar وذكر فساده da ambatan wato farnar da ke cikin maganar صفحا la- da mun kawar da fuska a fanadribu an kuma dikra safhan ya yi wannan iktiba da daga alqur'ani
وكان رأيا متينا da wallahi ra'ayi ne mai ƙarfi da ma ba ma mu ambace shi ba mu ki ma ambatan wannan maganar tasu da ya zama ra'ayi mai ƙarfi ومذهبا da صحيحا kuma martaba ingantacciya إذ الإعراض عن عن القول المضرة al-mutsara domin wato kau da kai gabarin ambatan magana wanda take ya sassa أحرى لإماتته ya fi shi ne fi da shi ne fi cancanta domin ya kashe magana وإخماد ذكر قائله da kuma ya dakusar da ambatan ma'abu mai faɗan wannan magana ta zaman to ba a san shi ba
وأقدر أن لا يكون ذلك تنبيها للكفار alaihi عليه kuma wannan shi ne fi cancantar ya zama ko shi ne fi cancantar kada ambaton ya zama to faɗakarwa ne ga jahilai akan wannan magana to wani ƙaunin idan yake wato sananne ne ɓataccen magana ne ambaton sa ma kamar ba shi shuhura ne musamman wajen waɗanda suke jahilai ba su san matsayinsa ba
غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب sai dai mu yayin da muka a sabo yayin da muka ji tsoro na wato sharrin ƙarshe sha- wato sharre sharre sharre sharre sharre aikiba
واقتران الجهلة في محدثات الأمور da kuma ruɗuwar jahilan mutane da fararrun al'amura abu wanda yake sabo sai ga an ruɗu da shi
وإسراع إلى إلى اعتقاد ف- إلى اعتقاد خطأ mukhlisin da kuma gaggawar su wajen itikadin kuskuren masu kuskure والأقوال الساقطة da kuma maganganu waɗanda suke faɗaɗu wato a a- a zubabbu in a wajen malamai فأين الكشف عن فساد قوله sai muka ga kan cewa yayewar barnar da ke cikin wannan maganar ورد مقالته da kuma yin raddi ga wannan zancen nasa بقتل ما يجوز بها da wato irin gwargwadon abin da ya cancanta da ita من na الرد daga raddi أجرى على الأمان ajida shine yafi wato dacewa yafi wato amfani alal anami ga talibai وأحمد بالعاقبة shine yafi kuma wato yabo ga ƙarshe shine yafi wato samun kyakkyawan aikiba insha Allah in Allah ya so
وزعمت wato wannan duk cewa yake yi waɗansu daga cikin malaman hadisi wanda kuma suna da rabo wajen inganta hadisi da raunana shi ya yi wata ma- sun yi wata magana wanda kamata ya ce magana nan ma a a watsar da ita saboda magana wadda take ya sassa wadda take ba ta da ƙarfi wanda ya kamata ma a ambace ta ba domin ambacenta zai zama to kamar karfa ba ba ta ƙarfi ba to amma sai ya ga kan cewar saboda kada mutane su rubu da wannan maganar da kuma kan cewa gama garin mutane suna gaggawar karban abu wanda yake fararre wanda ba shi da asali to sai ya ga yayi bayani shine zai fi amfani ga mutane kuma shine zai fi dace zai fi wato kyakkyawan yabo a aƙibarsa tare da cewa fa wanda yake wannan magana za ku ga shi bari mu ci gaba na'am
نعم.
وزعم القائل
وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الكفاية عن قوله shi wannan mai faɗi allazi tatahana al-kalama an- ala hikayati ala hikayati an qawli wanda muka bude zancen mu akan hikayar maganarsa والإخبار عن سوء را- rawiyatihi da kuma ba da labar da mutum ba ba da labarin akan wato mummunan fahimtarsa ar-rawiya shine al-fikra mummunan fikirarsa da yake da ita wato yana da yana da wato su'ul faham wa za'ama inna qala kenan ya faɗi abu ga maganar da yake
أن كل إسناد لحديث لحديث فيه فلان عن فلان cewa dukkan isnadi na hadisi wanda a cikinsa akwai fulanun an fulani wato wannan shine wanda malaman hadisi ke cewa al-isnadul mu'an'an al-mu'an'an wanda ake cewa wanda ake cewa fulanun an fulani malikun an nafi'in an ibn umar wannan shine ake cewa al-isnadul mu'an'an in kuma aka ce malikun anna nafi'an qala anna abdullahi ibn umar qala da anna eh shi kuma mu'an'an mu'an'an bil hamza dukkanin su ma'anar su ɗaya to shi wannan mai faɗa yake cewa dukkan isnadin hadisi da yake na mu'an'an da yake fulanun an fulan وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد kuma ilimi ya kewaye cewar su fulanun da fulanun din wato da almajirin da malamin qad kana fi asrin wahid sun kasance a zamani guda
وجا- وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافعه وجائز كما يا هلتا أن يكون الحديث شوى شوى النم حديث الذي روى الراوي أمن روى عنه wanda shi ne riwayar ya ruwaito daga wanda ya riwaya daga gare shi daga malamin sa wato fulanun an fulani din kenan wa qad sami'ahu minhu ya halatta cewa qad sami'ahu minhu ya ji wannan hadisin daga gare shi wa shafahahu bihi kuma ma yayi mushafaha baki da baki da shi malamin nasa غير أنه لا نعلم له منه سماعا sai dai ba mu sani ba cewar ya taɓa sauraro daga gare shi ya akwai yin labari da ya taɓa cewa sami'tu ai la na'lamu lahu sama'an ba mu san jin jin riwaya daga wajen al- daga wajen almajirin ba daga malamin
ولم نجد في شيء من الروايات ko ba mu samu ba a wani abu daga cikin riwayoyi أنهما التقيا قط cewa sun taɓa haɗuwa ko da sau ɗaya أو تشابها ko kuma sun yi mushafaha wato baki da baki da riwayar hadisi أن الحجة لا تقوم عنده
to hujja ba ta tsayuwa a wajen shi wannan malamin bi kulli habarin ja a hadal maji da dukkan hadisi da yazo ta irin wannan mazu- ta irin wannan mazuwa
حتى يكون عنده har sai ilimi ya kasance a wajensa كأنهما قد اجتمعا cewa su su su biyu din da almajirin da malamin kad ijtama'a sun haɗu من دهرهما bi min da a cikin rayuwarsu مرة فصاعدا ko da sau marratan sau ɗaya fasahidan ko sama da haka أو تشافها بالحديث ko kuma بينهما sun yi mushafaha wato baki da baki bil hadisi bainahuma da yin riwayar hadisi tsakanin su أو يجد خبر فيه بيان اجتماع ko kuma a samu wani hadisi wata riwaya ta zo a cikin sa akwai bayanin haduwar su bayanin ijtima'ihima وتلاقيهما da saduwar su مرة من sau دهرهما daya a cikin rayuwar su فما فوقها ko sama da haka
فإن لم يكن عنده علم ذلك idan babu ilimin wannan a wajensa ولم تأتي رواية صحيحة kuma wata riwaya ingantacciya bata zo ba تخبر أن هذا تخبر.
نعم.
take ba da labari أن هذا الراوي cewa shi wannan rawi عن صاحبه wanda yake riwaya daga ma'abu daga malamin nan nasa قد لقيه مرة ya haɗu da shi sau ɗaya وسمع منه شيئا kuma ya saura ya ji daga gare shi wani abu لم يكن في نقله خبرا أما روى عنه من ذلك والأمر كما وصفنا حجته wato lam yakun fi naqlihi al-khabaru amman rawa anhu hujjatun to ba shi da hujja a cikin riwayarsa na wannan hadisin da ya ruwaito amman rawa anhu zalika wanda ya ruwaito shi daga gare shi wal amru kama wasafna abin kuma al'amarin kamar yadda muka ambata ne cewa ba ta haduwa ko da sau ɗaya ba wa kana al-khabaru indahu sai ya zama to hadisin a wajensa sai ya zama to mawqufan wato abin tsayar da shi ne akan inganci wato ma'anar mawquf a nan wajen munqati'an
حتى يرد عليه سماعه منه hasse riwa hasse jinsa daga wannan malamin ya zo masa bi shay'in min al-hadith da wani abu daga cikin hadisai ألا ko وقد kadan ko da yawa في رواية a cikin riwaya misla ma warada irin kwatankwacin wadda ta zo. kun gane argument kun gane taswirin matsalar kun fahimci taswirin matsalar wato taswirin matsalar imam muslim cewa yi yau yana hikayar maganar ce fa da da ya ce ya kamata ma a ce kada ya ambaci ba ita ce wannan maganar cewa idan aka samu riwaya in aka samu hadisi da ake cewa wani daga wani to wannan hadisin ba za a karɓe shi ba kan cewar ingantacce ne har sai idan a yawa wato in aka samu hadisi wani daga wani kuma da shi da shi ne riwayar da malamin nasa duk sun yi zamani guda duk sun haɗu a zamani guda an fahimta to ba za a karɓi wannan riwayar ba da kan cewar isnadin muttasili ne sai idan an tabbatar kan cewar shi wannan wani din ya taɓa jin wata magana daga wajen malamin nasa ko sau ɗaya ne. kamar a samu ta wani hadisin ya taɓa cewa haddathani wani ko sami'tu wani ko kuma a samu wata riwaya da za ta ce sun haɗu a lokaci guda kuma alal misali sun yi hajji tare ko lokacin da wannan malamin yake madina shi ma ɗalibin yana madina kaga ba zamani ne ya haɗa su ba gari ya haɗa su an fahimta ko kuma sun yi mushafaha wato shine ya faɗa ya faɗa kamar ya ce an tambayi wani a cikin majalisin da muke sai ya ce kaza kaga mushafaha ne wani wato sai an samu tabbacin cewar sun taɓa haɗuwa wannan shine maganar waɗannan malamai wato kawai dan an yi zamani guda wannan ba za a tabbatar kan cewar wani ya haɗu da a, da ma- almajiri ya haɗu da malaminsa ba zamani shi ne ake cewa shi muslim yana inkarin wannan don shi yana ganin in dai zamani ya haɗa mutane to ya kamata ya zamanto ba za a fahimci rashin haɗuwa tsakanin mal- ba za a fahimci cewar isnadin cewa da aka ce wani an fulani mun tafi idan su waye suke faɗan wannan maganar ba waɗansu bane malaman musulmi ali ibn al-madini da bukhari su ne yanzu yake tara makaman yi marar su ne yake tara makaman yi marar to ban sani ba a na garin mu ci gaba da za mu fahimta amma da zan kawo muku kulasan ma yadda mas'alar take eh, ina ganin bari ba ku kulasan yadda mas'alar take yanzu alal misali ko shi ina kawo wannan misalin da malam Abubakar Duni kusan dinnan mun yi zamani da shi ko amma su waye suka taba haduwa da shi suka taba haduwa da malam Abubakar Duni eh to amma duk nan wajen ba kowa yana cewa malam Abubakar Duni yawa ni ma na taba haduwa da shi to ga fa fa to ga uku hudu to to yanzu duk waɗannan waɗanda suke su suka fi yawa sun yi zamani da abubuwan abubakar gumi ko kuma wata kila za su iya cewa malam abubakar gumi ya faɗa ina suka ji a rediyo to da babu rediyo idan suka ce malam abubakar gumi ya faɗa da wasuɗa ko ba wasuɗa da wasuɗa amma mu da muka gan shi idan muka ce mana abubakar gumiya ce ko da da wasiƙa za a ɗauka tun da mun taɓa haɗuwa da shi muna riwayar ne abin da mun ji daga gare shi ko ba haka ba to amma wanda duk yake yayi zamani da shi bai haɗu da shi ba dole akwai wasiƙa ko ba haka ba in bai faɗi wasiƙan nan ba akwai inkiɗa'i ko babu inkiɗa'i ko babu inkiɗa'i wannan shine hujjar su imamul bukhari shi sa imamul bukhari a cikin littafinsa a tarihul kabir zai rinka kokarin ya rinka tabbatar da abin da ya hada rawi da rawi wani lokaci kawai a cikin tarihul kabir sai ga imamul bukhari ya kawo mata isnadi ya ce wa qala wa qala salama haddathani urwa shikenan abin da yake so kenan wato wannan isnadi ne wanda salama ya yi tafrihi da kan cewa ya haɗu da urwa saboda haka tsakanin da urwa da sun yi zamani akwai rubutu sama ko kuma ya ce wa hajja fulanun am kaza wa hajja fi tilka wa hajja fi zalika al-am fulanun wa fulan ya faɗi malamin hadisi da shekar da ya haji sai ce da wani da wani sun yi haji a wannan shekar don me ya tabbatar da kan cewa sun faɗi domin a wato matakan matakan da ake tabbatar da iktisar wato matakan haduwar rawi da rawi akwai mu'asara a zamani ko akwai alliqa akwai asama za ku iya zamani ba ku haɗu ba kamar wanda ke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su haɗu da shi ba wanda ba su zama su sahabbai ba al-muqarramu ko akwai za a iya samun alliqa amma ba a samu asama ba da rawi da shehin ta sun haɗu amma babu riwaya kamar ayyubu sakhtiyani da anas ibn malik ya ce ra'aytuhu yusalli amma ba shi da riwaya bai ji daga daga wajen anas ba to da ka riwayar ayyub daga anas duk da yake akwai liqa amma babu sama to sannan kuma akwai sama shine an haɗu an ji ya ji riwayar hadisi da gari to dan sukan ƙara da sama'u khabarin bi ainihi sai yuka ji hadisi jumlatan daga wajen malami amma akwai hadisi da baka ji daga wajen sa baka ji shi da wasu ne to me yasa ba in haka ne kenan ya kamata a sharɗanta cewa ba za a samu ittisal ba sai an tabbatar da sama'u khabarin bi ainihi kenan ko to amma malaman hadisi ba su faɗi wannan ka'idar ba domin wanda zai ce zai ce idan wanda zai yi riwaya daga malamin sa ya ce an fulan ya ruwaito hadisin da bai ji shi daga wajen wannan fulan din ba duk da yake ya ji wannan malamin wadan ya ji wadansu hadisai amma wannan hadisin bai ji shi ba me ake ce wannan mutum mudallis ko ba haka ba saboda haka suka ce duk wanda ya yi riwaya ya ce an in ba mudallis ba ne to za a ɗauki wannan an ɗin alal ba ka buƙatar sai ka tabbatar ya ji wannan hadisin sai ya ce haddata ni kai idan shi mujallis amma idan ya zamanto akwai mu'asara tsakanin su ya ce an bayan kuma bai ji hadisin daga wajensa ba to shi ne musulmi yake cewa to ai wannan ma in dai haka ne shi ma wannan in mujallis ne ya kamata ya zama tukan cewa an yi shakka a kan wannan da sun samu sun zamani guda kamata yi in akwai wasu da ya faɗi wasu da kasa amma in ya ce an kuma an samu mu'asara ko ba mujallid bane dan me zaka ce bai ji hadisi shi ne addinin kun muslim su ko su imamu bukhari suka ce saboda waqi'i ya tabbata akwai wanda yake sun yi mu'asara amma ba su samu liqa'i da malamin su ba suka yi riwaya daga gare shi da wasiƙa wanda wannan wasiƙar ba a san inganci da ko rashin inganci ne wannan shine addinin din imam muslim za mu karanta mu ga tarjini akan wannan matsalar ibn rushayd ne min ul'iba ne min ul'iba bima jumi'a ba'da tul al-ghaiba ya rubuta al-maghrib ya rubuta al-tafsir as-sanan al-abyad fi al-muhakamah fi al-muhakamah bayna al-imamayn fi sanad al-mu'annan ya nan littafin ma za ku same shi a website ko a cikin internet ya ne a cikin internet da in kai sakin sunan da asarar al'abiyar za mu ya duba ya kawo duk argument din muslim ya rinjayar da mazhaban malamin sa ya rinjayar da mazhaban malamin muslim al-imam al-bukhari saboda ka kun ga matakan kun gane matakan ko al-mu'asara al-liqa as-sama sama'u khabarin bi aynihi eh al-mushafa ita ce ita ce al-liqa ko kuma ita ta as-sama as-sama kita daga cikin as-sama dan aka samu mushafa ko ta ɗaya ne an samu hadisi guda ɗaya malamin ɗaya ni za a iya samu shi ne ai eh kamar na ayyub da anas ba za a iya samun liƙa ba a samu sama ba shi yasa suka ɗauke su sama ɗin wani mataki na sama shi yasa shi waɗansu suka ce sharafin su na itisal kubutun sama waɗansu ma suka ce kubutun liƙa amma ba shi da ruwaya daga anas tunda muhammad ibn sirin ta bi ne shi ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ake ake sanya anas ibn ake sanya ayyubu safi yayi cikin tabi'ai tabi'i ne min haithur riwaya ba min haithur min haithur ru'ya ba min haithur riwaya na'am عليكم السلام ايه سماء خبر بعينه نعم babban banci tsakanin alliqa da as-sama ko as-sama khabarin bi ainihi as-sama shine ka yi riwayar hadisai daga wajen malami na uku kuma hadisin da ka ruwaito da an ana shi ba a ya zamanto ka yi riwayar shi ma daga wajen wannan malamin naka shi ne alhabar bi ainihi shi ma ka ci wanda wannan zai nizumta kan cewa kenan sai duk hadisi in za ka rubuto daga malami ka ce haddasa domin ta yiwu ko da ka taɓa jin hadisi daga wajensa in baka ji wannan hadisin bi ainihi ba an samu akwai dalilin intifadi na'am bismillah to mu karanta mu ga abin da zamu iya samu a cikin wannan babu na'am
باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنى عنه.
to wannan ya kamata ya zama to kan cewar a wancan fakarar da aka kawo ta dan imamu nawawi haka yake a cikin minus hata ta nawawi haka yake babu sai ake isdad bil hadith mu'annan idan amkana liqa al mu'annanin al mu'annanin wa lam yakun fihim mudallis wato babin da yake nuna ingancin kafa hujja da isnadin al mu'annan idan ya zamanto haduwar masu yin an'anar mai yiwuwa ce ko babu mudallis a cikin na'am
وهذا القول يرحمك الله wannan kauli da muke faɗa Allah ya ji kanka في الطعن في الأسانيد wanda yake suka akan asani قول مخترع qaulun muqtara'un magana ce wanda take fararriya مستحدث wanda aka kirkiro shi غير
sahibuhu ilayhi ma'abucin wannan kaulin babu wanda yake babu wanda ba shi da marigayi a wajen magana da wannan faɗa wato shi ya shi ya tsire shi ولا مساعد له من أهل العلم ba shi da mataimaki gare shi daga cikin malaman ilimi akan wannan magana وذلك أن القول الشائع domin wannan dalilin ku shine alqaula shari'a magana wanda take madaidaiciya المتفق عليه wadda aka haɗu a kanta بين أهل العلم tsakanin ma'abutan ilimi بالأخبار na hadisai والروايات da ilimin riwayoyi قديما وحديثا tun da da kuma ma yanzu أن كل رجل ثقة cewa dukkan wani mutum wanda yake fiƙa amintacce روى عن اسمه حديثا ya ruwaito hadisi daga kwatankwacinsa wanda shi ma fiƙa ne amintacce ya ruwaito hadisi وجائز ممكن له لقاؤه kuma ya halatta kuma mai yiwuwa ne a ce ya sadu da shi ya sadu da shi والسماع منه ya ji hadisi daga gare shi لكونهما جميعا domin kasancewarsu gabaki ɗayansu كانا في حكم واحد sun kasance a zamani guda إن لم يأتي في سفر
ko da babu wani abu bai zo ba a cikin wani hadisi da ɗai أنهما اجتمعا cewa sun haɗu su su biyu ولا تشافها ko kuma sun yi magana baki da baki فالرواية الثالثة to riwayar wannan tabbatatta ce والحجة بها لكم kuma kafa hujja da ita ne lizunta ce إلا أن يكون هناك دلالة to sai dai idan akwai dali akwai dalili bayyananne أن هذا راوي cewa wannan rawin لم يلقى مرة bai haɗu da wanda ya yi riwaya daga gare shi ba أو لم يسمع منه شيئا ko kuma bai ji wani bai komai daga gare shi ba فأما والأمر الأمر to amma yayin da al'amarin ya zama to mubhami ne
على الإنسان akan yiwuwa
الذي فسرنا wanda muka fassara والذلك على السماء abadan to za a ɗauki riwayar akan cewa ya ji daga gare shi har abada
حتى تكون الدلالة التي بينا har sai dalalar da muka ambata ta kasance
فيقال to ya wato a فيقال للمبتدئ هذا القول to yanzu za mu masa rabi wato wannan yana abin da ake ce mata hariru mawdi'ul jihad mawdi'ul nida wato imam muslim bai yi inkarin cewa sai yi mutane su zamani amma ba su faɗi juna ba yace wannan ba ita ake magana ba wato idan aka tabbatar cewa wani bai haɗu da malamin sa ba to shi ma ya yarda kan cewa za a yi suka a kai amma ana magana da wani da wani sun yi zamani amma ba a san cewa sun taɓa haɗuwa ba kuna ji ya kamata ku gara ma ku gara tarayyar mawdu'in da za a yi wato ni a abin da sau da yawa mutane suka yi wahani da imam muslim akan wannan wanda ni ma ina gana na yi wannan wahani a cikin risala ta wajen rabbi da rishi dan abubuwan da ake kawo na rabbi da rishi ba sa lifin su dan ba a mahallin da za a bai wato idan ka samu rasu wato ma- mahallin niza shine zamani ya hada ɗalibi da malaminsa an zo an bayyana cewa da malamin da ɗalibin nan da malamin nan ba su taɓa haɗuwa ba ana da yakini an kawo nasti daga wajen wani malami wanda ya san su ya ce wane bai haɗu da wani ba ko wane bai yi- bai ji- bai ji riwaya daga wani ba to hatta imam muslim ya yarda da kan cewa wannan intibati amma matsalar da shi yake rigima da ita an yi zamani daya ya ruwaito daga malaminsa da sigar an ba wani wanda ya tabbatar da kansa ba su taɓa haɗuwa ba ba wanda ya tabbatar cewa bai taɓa jin riwaya daga gare shi ba to dan me za a ce hadisinsa daga wani ba karfafe ba ne har sai tukuna an taɓa ji ya ce haddasa na ko sami ba a hadisi ɗaya shi a wajen ta karfafe ne saboda haka wanda an riga an san ba su haɗu ba shi ma wannan ya sallama amma wanda ba a sani ba wanda ba a sani ba to a ɗauke shi akan cewa mutasil ba za a ce sai an yi bincike an kwakulo inda ya aka samu tafsiri bin sama ba shi ne mahallin niza kun fahimta to wanda shi ne tahririn mahallin niza wanda muslim yake ba amma ba zai rubuce shi ba ka kawo kan cewar ai imam ahmad ya ce wane fulan lam yalqa fulan to ka kawo wannan ya yarda to da an samu nassi akan cewa ba su haɗu ba to shi ma ya yarda kan cewa an samu hadisi ba to
فيقال للمبتدئ هذا to القول sai a ce ma wanda ya kirkiri wannan magana الذي وصفنا مقالته wanda muka siffanta maka maganar tasa أو للذات عنه ko kuma ga wanda ma yake kare shi wanda ma yazo yake bashi nasara to shi ma da shi ma na haka da kai zai kai ma
قد أعطيت في جملة في جملة أو في جملة قولك to ka bayar a cikin jumlar maganar ka أن خبر الواحد الثقة cewa hadisin mutum ɗaya wanda yake amintacce عن الواحد daga الثقة wanda yake mutum ɗaya shi ma amintacce حجة hujja ne يلزم به العمل aiki yana wajaba da shi ثم أدخلت فيه الشوق sannan ka shigar da wani sharadi a cikinsa
بعد babu bayan haka فقلت sai kuma kace حتى نعلم har sai mun sani أنهما قد كانا التقيا marratan مرة sai mun sani cewa sun gaba haduwa ko da marra ɗaya ne ko abin da ya fi haka
أو سمع منه شيئا ko kuma ya ji wani abu daga gare shi فهل تدل هذا الشرط الذي اشترطت الذي اشترطته an ahadin عن أحد yalzamu qawluhu يلزم قوله shin ka ji wannan ka samu wannan sharadi wanda ka sharɗanta shi daga wani wanda magana ta take lizunta wato wanda yake kafin kai kai ne faɗan wannan ka ji daga irin su shuba irin su ya hayal qattan wanda suke shine maganar su abinda suke faɗa kenan وإلا in ko baka ji ba فهلم دليلا ka halumma dalila kawo dalilin ka على ما زعمت akan abin da ka faɗa
فإن ادعى قول أحد من علماء السلف idan yayi da'awar faɗin wani daga cikin mam- ma- ma- wa- daga cikin malamai magabata kun ga as-salaf islatin salaf din nan yana da dace ne tun daga wajen waɗannan malaman ake islatin su
بما زعم
bima za'ama daga abin da ya riya من إدخال الشهيدة a cikin shigar da wannan da wannan sharadin في تثبيت الخبر wajen tabbatar da wato ingancin labari أولد to sai a به ce a cikin sai a neme shi ya kawo da dalilin ولن ولن يجد هو ولا غيره ila لا ikan تجاه sabila سبيلا ba shi da hanya shi wala waninsa ya zuwa ga kawo shi ba shi samu hanyar kawo shi
وإن هو الدعاة wa in- wa in huwa da'a na'am idan kuma yayi da'awa فيما زعم a cikin abin da ya riya yayi دليلا da'awar dalili يحتج به yuhtajju bihi da ake kafa hujja da shi قيل له to sai a ce masa وماذا me كالدليل wannan dalilin فإن قال قلته fa in qala idan yace qultuhu ai na riga na faɗi dalilin لأني وجدت رواة الأخبار domin na samu masu riwayar hadisai قديما وحديثا da a da da yanzu يروي أحدهم عن الآخر ɗayan su ya ruwaito daga ɗayan ya الحديث ruwaito hadisi ولما يعاين walamma yu'ayyinu gashi kuma bai riga ya ga bai ma ganshi bai taba ganin sa ba ولا سمع منه شيئا kasko bai taba jin ba wani abu daga gare shi ba da dai فلما رأيتهم استجابوا رواية الحديث بينهم yayin da naga kan cewar sun halatta riwayar hadisi tsakanin irin waɗannan هكذا haka za a yi a- a- ka- surar- wato a kawo shi da wannan surar على a الإنسان bisa yin irsal shi ne al-irsal a saki hadisi ba tare da kayyade shi da da isnadi da zai tabbatar da isnadi ba من غير سماع ba tare da da ji ba والموصل من الروايات ga shi ba shi alhadithul mursal hadisi mursali a cikin riwayoyin hadisi في أصل a قولنا cikin wato asalin zancen mu وقول أهل العلم da kuma a cikin ma- والأخبار eh, zancen ma'abuta ilimin hadisi ليس بحجة hu- mursal ba hujja bane احتج احتجت to ni بما kuma sai in وصفت kafa masa hujja bima wasaf da abinda ni kuma na faɗa من العلة da na daga illa إلى البحث عن سماع راوي yana na daga wato dalilin bincike akan jin rawi da dukkan la- a- a- sama'i ra- rawi kulli habari mai ruwayar kowane laba- kowane hadisi an rawi daga wanda ya ruwaya daga gare shi فإذا أنا هجمت على سماع منه idan nan masa farmaki akan cewa ya ji wannan hadisin daga malamin nasa لأدنى شيء da da saboda wani mafi kaskancin al'amari wanda ya tabbata a gare ni عندي bidalika a- tabbata indi bidalika wanda ya tabbata a gare ni da wannan جميع ما يروي عنه بعض
a'a wannan a, da bari mu koma baya
فإذا أنا هجمت على سماعه منه نعم فإذا أنا هجمت على سمائه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي بعد آه، ما يروي عنه بعد فإن عذب عني معرفة ذلك أو وقفت ال- أو أو وقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة بإمكان الإرسال فيه فيقال لا. وجوا نبيتي قبل دا دا أجمل كلمة. يجي سوى فإذا أنا هجمت على سمائه منه إذا كما ني ني آه a idan na yi wato idan na yi wato na yi hujumi wato na yi na shi ne ce na yi farmaki akan cewa ya ji wannan hadisin li adna shay'in indi da mafi kaskancin wani abu a wajena mawdi sabata indi bidalika jami'u ma yarwi in ce ya to duk abin da ya yi ruwaya daga wannan ya tabbata a gare ni fa in azaba anni ma'rifatu dhalik idan ya zama to ban samu sanin wannan ba cewa ya taba jin hadisi daga wajensa guda daya aw qabtul khabar to sai in tsayar da hadisin walam yakun indi mawdi hujja kuma ya zama to ba ba abin hujja bane bi imkanil irsali fihi saboda yiwuwar a samu irsal to wannan shine duk wato argument din da suke faɗa to ga jawabin da muslim ke wato cewar tunda abu ne wanda yake sananne malaman hadisi suna riwaya bil irsa sai fulanun an fulan idan ba a taba jin yayi riwaya daga wajensa ba ko da sau ɗaya ne ya zama to kan cewa dukkan sauran riwayoyin sai ya zama to ta yiwu ba wanda ya ji bane bai ji shi daga wajen malamin nasa ba to saboda haka kenan dukkan riwaya take zama to mawqufa munqati shine ai ma'anar a wato auqatul khabar ai sai tsayar da shi akan ba muttasil bane fa yuqalu la to sai a ce masa ga raddin da shi muslim zai فإن كانت العلة في تدريسك الخبر to idan illar da ka sa take jin take raunana wannan hadisin وتركك الاحتجاج da به kuma barin ka ga yin hujja da shi إن كان الإرشاد yiwuwar cewar akwai irsali a cikin wannan hadisin لزمك ألا تثبت ألا تثبت إسنادا عن to ya lizince ka kada ka tabbatar da isnadi mu'an'an حتى تلا
har فيه السماع sai ka ga cewa an yi tasiri da cewa sami'tu haddathani أوله min awwalihi ila akhirih tun daga farkon sa har karshen sa a kowane hadisi dan ta yiwu ko da ya ji hadisi sau ɗaya daga wajen sa ta yiwu wannan hadisin bai ji ba ko ba haka ba saboda haka wannan shine abin da ake cewa dalalatul ilzam ilzami yake yi ba mai fa wanda yake faɗa masa na'am wa zalika وذلك wannan kwa saboda أن الحديث الوارد hadisin علينا da ya zo gare mu بإسناد هشام بن da عروة isnadi na Hisham dan Urwa عن عدي daga babansa Urwa عن daga Aisha عائشة ف- فبيقين to yaqini فبيقين ne نعلم muke sani أن هشام cewa أخذ عن Hisham أبيه ya ji hadisi daga babansa وأن- وأن أباه قد سمع babansa من ma عائشة.
Urwa ya ji daga Aisha وما نعلم kamar أن yadda muka عائشة sani cewa Aisha قد سمعت من النبي ta ji daga صلى manzon الله Allah عليه وسلم.
sallallahu alaihi wasallam وقد يجوز kuma ya kuma zai iya halarta إذا لم يقل هشام في روايته idan Hisham a cikin wata riwaya da yake ruwaitowa an abihi daga babansa bai ce ba bai سمعت ce sami'tu ba أو أخبرني ko bai ce akhbarani babana ya bani labari ba أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر da yiwu a wani mutum tsakaninsa da baban nasa أخبره كمان.
بها
wanda shi ne ba shi labarin in dai ta tajwidul in dai tajwidul akli ne da insan to wannan ma za a iya samu أخبره بها عن wanda ya ba shi labarin wannan hadisin an abihi daga babansa ولم يسمعه walam yasma'aha huwa min riwa- min abihi bai ji riwayar shi Hisham daga baban nasa ba لما أحب أن يرويها مرسلا yayin da ya so ya ruwaito wannan isnadin mursala ولا يسند ولا يسندها إلى من سمعها منه bai- ba tare da yayi isnadin hadisi ya zuwa ga wanda ya ji shi ba Yau وكذلك Hisham ya ji hadisi daga wajen wani daga babansa sai sai ce an an abi bayan kuma bai ji wannan hadisin ba amma yana so wata kila yayi irsali ba tare da yayi ya bayyana irsalin sa ba kamila da yake magabata suna yi in yake tajwidul irsal ne hatta wanda aka san ma sama'a din shi ma wannan ihtimal din jaki
وكما يمكن ذلك في هشام wa kama yumkinu zalika fi hisham kamar yadda yake yiwuwar wannan a wajen hisham عن أبيه a daga babansa وهو أيضا ممكن في أبيه عن shi ma zai عائشة.
iya yiwuwa daga babansa wajen ruwayarsa daga Aisha da yiwu ya ji ya ruwaito hadisin da bai ji daga gare ta ba da wasita amma sai kawai ya irsali ya ce an Aisha
وكذلك كل إسناد لحديث ليس haka ma فيه- zalika dukkan isnadi ga hadisi ليس فيه ذكر سماع laita fihi dhikru sama'i ba'dihim min ba'd Mm.
wanda babu ambatan sau- jin sashin su daga sashi وإن كان قد عرف في الجملة ko da ku an sani a jumlace أن كل واحد منهم قد cewa سمع kowane ɗaya من daga cikin su ya ji daga sahibinsa سماعا ji كثيرا wanda yake mai yawa na hadisai mai yawa masu yawa فجائز لكل واحد منهم to ya halatta ai kowane ɗaya daga cikinsu أن ينزل في بعض الروايات wani lokaci ya yi nuzuli a wajen wani sashen riwayar tasa ويسمع من غيره sai ya عنه ji daga wajen waninsa daga baban daga malamin nasa بعض waɗansu أحاديث hadisan malamin ثم يرسله عنه أحيانا wani lokaci sai ya yi irsali ba zai faɗi wasu ɗar ba ولا يسلم من سمع ba منه zai faɗi wanda ya ji hadisin daga gare shi ba وينشب wani أحيانا lokaci kuma sai nishadi ya same shi ce bari ya faɗi isnadin nasa ga baki ɗaya ويسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث sai ya ruwa sai ya ambaci mutumin da ya ji hadisin daga gare shi ويترك ya zama الإرسال to ya kyale irsal din وما قلنا من هذا wannan abin da muka faɗa موجود في الحديث yana da yawa akwai shi a cikin riwayar hadisi مستفيد من- yana abu ne wanda yake mai yawa a yaƙi wato a- a- a- wato mustafid mai yawan gaske ne mutawatiri ne من فعل الكتاب daga am- daga aikin abincattun malaman hadisi da الحديث kuma a immati ahlul ilm da malaman ilimi وسنذكر من روايتهم على الجهة التي ذكرنا عددا to yanzu kuma za mu kawo maka daga riwayoyinsu alal jatin da fi zakarna a bisa jihar da muka ambata عددا adadi na riwayoyi يستدل بها على أكثر wanda za a kafa hujja da su ala aksar minha abin da yafi yawa gare su insha Allah ta'ala wato yanzu zai kawo mana misalai a nan za mu tsaya saboda in muka zo zan yi tambaya akan me muka tsaya misalan me misalan da muslim zai kawo na yanda mai riwayar hadisi an san shi da riwaya daga malaminsa amma sai ya ji waɗansu hadisan daga wani daga wajen malaminsa sai ya ruwaito wannan hadisi ta fuska biyu wani lokaci sau da yawa sai ya ruwaito shi daga malaminsa bayan bai ji daga wajensa ba wani lokaci sai ya nishaɗi ya ce bari ya kawo isnadin nasa kamilan sai ya faɗi wanda ya gaya masa daga wajen malaminsa an fahimta to shine yanzu shine zai kawo cewa to in ku ana haka to kaga kenan argument din da kuka kawo su ku imamul bukhari argument din ku ne to anan za mu tsaya za mu tsaya sai mu tashi darasi na nawa kenan zai zama na na bakwai kenan ko na takwas yau darasi ne shida muke na bakwai insha Allah ta'ala وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين akwai tambaya? na'am Bakiyar da ake magana a kansa.
na'am Bakiya eh shi ne bakiya wanda muke magana a Alfiya. Bakiyar bin Mahala. Shi ne?
baqi ibn makar wancan baqi baqi ibn makar mai muslim kenan wannan kwa baqiyatu ibn al-walid akwai ya ba ba shi bane eh wancan baqi ibn makar na'am alaikum salam eh da malik da ahmad ibn hanbal يحيى القطان ابن سعيد القطان ده عبد الرحمن ابن مهدي ودان سنا قراوا ما ده بقي ابن مخلد شي ما انا cewa la yarwi illa an fita baqi ibn makhlad na'am yau da akwai kuma wannan ma a a abin nan a ko da ke shi baya cikin asalin riwaya a wannan al-khalili ne al-irshad shi ma an sufanta shi da haka na'am Wannan wannan wannan sharafin na wannan yana da shi wannan da yake nan. Sharafin Bukhari ya fi nan shi ne.
shi ne dalili saboda sharadin sa ya fi tsanani wajen itti- wajen tabbatar da ittisa na'am na'am ban ji ba ba'ratun ahabbu ilayya minhu eh ba'ra ba'ra kashin gashi kenan na'am أي بعض منتحري الحديث وقد قال بعض منتحري الحديث وتندى وتوسك توجي كفرت إلى من حديث الانتحال النحلة كمر النلة وتو النحلة أي وند سك توجي إلى من حديث شيني حنير حنير وتو معلمان حديث شيني. نعم eh akwai wanda ya faɗi wannan a wannan ku ba tadlis bane saboda istilahi ne wai saboda yana cewa wa qala fulan wai wannan tadliki ne bai faɗi wasu ba ta'liq ne wannan yake shi yasa ma kuma yawanci wanda yake ce masa wa qala din wani lokaci ai malamin sa ne shi yasa shi za mu gani a cikin su ya ce wa ma rawa li shaykhihi bi qala fa fil asahhi kullahu ittifala kaga ba sai shi yasa yace fa fil asahhi akwai wanda yace bukhari akwai wanda yace ba muttasil bane saboda wannan tadlis ne misali yake laifin da sahih za mu rubuta a cikin alfiya ta su insha Allah na'am na ra'aitahu wato eh wannan shine zahirin ibarar cewa in dai malami ne dan madina kuma bai yi riwaya daga wajensa ba to akwai magana a kansa shine ka'idar amma abinda suka dauka daga wannan shine abinda yake asal shine in dai maliki in kaga maliki ya riwaya daga mutum to tuka ne a wajensa shine mafhumin wannan amma mantuqin maganar shi kan cewa wato in dai tuka ne in dai tuka ne daga cikin ahlul madina dole na cikin littafin da wanda yake kenan mafhumin in ba tuka bane baya ciki na'am akwai wanda ya daga hannu a can نعم a yana nuna kan cewar wato al'adar fiƙar ne suna yin irsal amma ai kaga ya faɗa kan cewa abin da yake a imma suke akai shine kan cewa adamu ihtijaj bil mursal mursal ba hujja bane amma sukan yi irsal saboda dalilai wani lokaci saboda rashin nishadin su faɗi sinadin su kamila saboda suna ganin wanda suke magana tare da su za su bincike su gano kan cewar ga asalin isnadin yadda yake amma irsal ba hujja bane wajen asika ko da fiqa ne yayi akwai wanda za a ce la yursilu illa an fiqa saboda haka mursal din sai zaman to maqbul kamar sa'id ibn musayyib mursal marasil ɗinsa ana karba saboda kana la yursilu illa an fiqa akwai irin waɗannan to waɗannan in wanda yake an sifanta shi ta haka ne wajen malaman hadisi to sai a karbi irsalin sa da التي نبعت قبلكم ايه wato wannan idaniya wanda take wato mai kyakkyawa mai daɗi idaniyar ruwa da ta bayyana a wajen ku wato kenan malami ne na hadisi da ake zuwa wajensa shi ne ke nema ya bincike a kansa sai ga shi ya tabbata kan cewa ba sai ba ne na'am na'am mu'dal na'am eh al-mu'dal shine wato wato wanda yake ya wahalar ana cewa adda'ul ubal rashin lafiya wanda yake ya wahalar wajen warkarwa ya gagara da likitoci to mu'dal abin da ya sa malaman hadisi suke ce masa mu'dal saboda inda wasu da ɗaya ce wata iya za iya ganowa amma wasu da har guda biyu to ya gagara ga malaman hadisi su gano yaya menene ya sa ya kawo ittisali a cikin wannan isnadi shi yasa aka ce masa mu'dal saboda shiddatul intiqa kenan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك